بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan safiya wadda ita ce safiyar asabar kenan ita ce safiyar sha uku ga watan zulka'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 wanda ya dace da lissafin 4 ga watan Julai a shekarar miladiya ta 2020 a wannan darasi namu na mai lamba ta 159 daga ajinmu na fasl shekhi al-albani lil usul daga makarantar darul hadith salafiyya da ke zaria a Nigeria makarantar marigayi malam albani zaria allah ubangiji ya gafarta masa kamar yadda muka saba muna yin karatutuka daga littattafai mabambanta kamar yadda aka sani ya kamata mai wannan karatu ne a jiya juma'a bayan sallar la'asar amma wasu uzurori suka hana mu samun haka to a bisa al'ada a tun sanda muka fara wannan karatuka wanda muke yin su a zamanin na lockdown to in karatu ya kubuce insha Allah mukan samu halin biyan shi saboda flexibility na muruna ta lokacin sabanin sanda ake tafiya a bisa doron al'ada in karatu ya kubuce to sai dai wani mako to wannan falala Allah ce a cikin kowane jarabawa akan samu wani wato kuma falala Allah ya samu dace to yau zamu karatu farko insha Allah daga littafin al-madkhalu ila dirasati ilm al-jarh wa ta'dil na Sayyid Abdul Majid Al-Ghawri Allah ya saka mishi alkhairi zamu tashi a shafi na 487 inda mala yace al-khamisu ashara littafi na goma sha biyar cikin jiran littafai waɗanda malam ke bada tsokaci a kansu daga cikin littafan da suka yi tarjaman mazajen al-kutubu sitta al-usul bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasai da ibnu majah littafi na goma sha biyar shine taqribut tahzib a wancan darasin mun ce zamu tarjama ibnu hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi saboda mun yi magana akan littafin shi na tahzibut tahzib sai mu ga dacewa mu sake jinkirta wannan tarjama har mu gama magana akan wannan littafin tunda shi ma nashi din ne sai mu samu halin yin wannan tarjama insha Allah wadda kenan za ta kasance a cikin darasi mai lamba ta 161 insha Allah lil hafiz ibn hajar aidan malam yace wannan littafin shi ma littafin al-imam al-hafiz ibn hajar ne Allah ubangiji ya gafarta masa huwa kitabun mukhtasarun jiddan littafi ne takaitacce sosai ikhtasara fihi al-hafiz ibn hajar كتابه تهذيب التهذيب ابن حجر يا ريري لتاف تهذيب التهذيب نه وندا أكي بيان شاء بايا يا سامد تقريب التهذيب في نحو سدس حجمه يا يشا أغرغد في نحو سدس حجمه أكتم كتن تيبس الشدة نا لتاف وذكر في مقدمته سبب تصنيف هذا الكتاب يا أنبتا أتكي مقدمة لتافن dalilin da ya sa ya yi littafin faƙala ya ce innani lamma faragtu min tahadhibil kamali fi asma'ir rijal ya ce yayin da na gama aiki na na reraye littafin tahadhibul kamal fi asma'ir rijal na limamul hafiz yusuf ibn zaki almizzi rahmatullahi alaihi abul hajjaj min tamyizi ahwalir riwat almadhkurina fihi na gama tantance bayani akan halayen mazajen da aka ambata masu riwaya a cikin littafin mizidin wa zamamtu ilaihi maqsuda ikmalihi kuma na hada da abin da yake abin nufata wanda mai ikmal ya nufata waye mai ikmal shine Alauddin Mughultai yace na hada na gyara wancan littafin kuma na hada da abin da nake ganin Mughultai sure abubuwan da ya nufata a nashi takari a nashi ya abin nan gyare-gyaren yace to bayan da nayi haka sai kuma wazittu alaihima fi kafiri min at-tarajim ma yuta'ajjabu min kasaratihi ladaihima kuma na ƙara abubuwa waɗanda abinda na ƙara sai ai mamakin ya aka yi su ba su saka shi ba ya aka wannan abun ya kubuce musu wa yustaghrabu khafa'uhu alaihima ana ana, ana mamakin waɗannan malamai ta ya aka yi waɗannan masail waɗannan ma'alumatu suka kubuce musu wa qala kitabu al-madhkur ya ce to littafin da na ambata a nan wato takaribin sai ya zo shi ta hazib sai ya zo man talabahu wa qala kitabul mazkur min talabati fanni mawqi'an hasanan inda inda al-mumayyiz al-basir sai littafin ya samu karbuwa ya samu kyakkyawan karbuwa a idan malamai waɗanda suka san abin da suke illa annahu qala to amma yayi yawa ila an jawaza as-thulutha wanda har ya wuce ɗaya bisa ukun asalin littafin sai ce wa thuluthu kafir kuma sulusi yana da yawa faltamasa minni ba'd al-ikhwani an ujarrida lahu al-asma'a khassa sai wani daga cikin ɗan uwa ɗalibai ya roke ni cewa in ware mai iyakar sunayen masu riwayan baya son duk wani tarihi sunayen su kawai ke so ya samu falam uthir zalika li qillati jadawahu yace sai ban ga dacewa haka ba saboda ina ganin akwai karancin amfani game da haka yace ala talibi hadha alfanni yana da karancin amfani ga dalibai thumma ra'aytu an ujibahu ila mas'alati yace daga baya kuma sai ne tunanin bari na amsa mishi wannan bukata ta shi faqad abana al-musannif an sabab al-ba'if lahu ala ikhtisar hadha al-kitab min aslihi wa amma ibda'uhu fi hadha al-kitab fi taqrib fa yabruzu fi kaji yadda ya bayyana dalilin da sai littafin sannan kuma ibda wato irin yanda ya zama creative irin yanda ya zama yayi abin da armashi ya kawo sabon salo wani abu mai ban sha'awa game da littafin to zaka same su ta fuska masu zuwa abu na farko ابتكاره للطبقات التي أغنت من حيث الجملة عن ذكر الشيوخ شيوخ المترجم له والراوين عنه ابن حجر ya kirkiro wata dabara ya tsara masu riwaya zuwa tabakat zuwa dangi dangi ko hawa hawa ko mataki mataki ko aji aji zuwa azuzo da ya tsara su guda goma sha biyu wanda wannan tsarin da ya yi ya wadatar daga ambatan masu riwaya daga mutum da kuma malaman shi daga ambatan malamai da ɗaliban mutumin da ake tarjama an saba idan an zo tarjaman masu riwaya dole za a dinga ambatan suwane ne malaman shi suwane ne ɗaliban shi to ibn najirin da ya zo a wannan matakin sai ya zama ya yi wata dabara wadda wannan dabara ita ce ta mai da su tsabakata din kuma sai a ƙarƙashin haka tabakata ɗin sun taimaka wajen a jumlace a iya fahimtar wane da an ambace shi an aka ce tabakar shi kaza to za a gane su wane ne irin mutanen da suka yi riwaya a gunshi da kuma irin mutanen da ya yi riwaya a gunsu tabakar farko ita ce sahabbai da duk sabawansu ya mai da su ɗabaka ta farko ɗabaka ta biyu ya ce su ne tabi'ai manyan tabi'ai sai ya buga maka misali in ka je mukaddima duk ka gani sai ya buga maka misali da wani tabi'i ya ce kamar sa'idu dan musayyib to da duk wanda ka ji ya ce mina saniya sai ka fara tunanin mutane tsararrakin sa'idu dan musayyib a wajen martaba da shekaru da wato a martaba tabi'ai kenan manya a shekaru wace shekara ya rasu a dau a koyan karatu da koyarwa su waye irin jinsin dalibai da malamansa duk sanda ya ce maka min salisa da suka fara tunanin at-tabaqatul wusta min at-tabi'ina sune irin su Hassan al-Basri da Ibn Sirin kamar yadda ya buga misali duk sanda ya ce maka fulanin fulanin dan wani wani dan wani mutumin gari kaza in ka ji ya ce minar rabi'a to shine yake ci waɗanda ya ce jullu riwayatihim an kibar tabi'in wanda zaka ga su ma tabi'ai ne amma kuma mafi yawan riwayar su daga tabi'ai yan uwansu kaɗan ne daga cikin su ga sahabbai irin su ne sai buga misali da zuhuri da qatada sai sake sai kuma kaji ya ce akwai kuma ɗabaka ta biyar in ya ce minal khamisa yana nufin kuma wadda take ƙasa da waɗancan wanda mutumin da ya ga sahabi ɗaya ko biyu amma lam yathbut li ba'dihim sama an sahaba wasunsu ba su da ingantacciyar riwaya daga sahabbai kaman wa kaman a'mash da ka dusan da ya ce minal khamisa to ka fara tunanin tsararrakin a'mash sai kuma ɗabaka ta waɗannan ɗabakokin su ne ya ƙare da su a abin nan sai kuma ɗabaka ta shida ko ta shida ita ce wanda ya ce sun yi rayuwa da waccan ɗabakan amma babu tabbas akan sun ga sahabbai lam yathbut lahum liqa'u ahadin min as-sahaba kaman ibnu jurayj ya gwada misali da ibnu jurayj sai kuma ya ya ce dabaka ta bakwai ita kuma ita ce hibarul akhirina an tabi'ina waɗanda suka kasance suna riwaya daga tabi'ai wanda suka kasance suna riwaya daga tabi'ai su ne waɗanda watan zai kasance sun rayu da waɗancan amma labaka ta bakwai ko labaka ta bakwai sune kaman kibaru atba'i tabi'in irin malik da sauri sai kuma labaka ta binna alwusta min atba'i tabi'ina irin su ibnu uyayna sufyan ibnu uyayna da ibnu ulayya ina faɗan waɗanda ya kawo ne waɗanda na iya tunawa sai kuma labaka sughra ta atba'u tabi'in sune ya musafa da yi misali da shafi'i da abdulrazak sanani ina jin da abu dawud tayalisi da yazid ibn harun sai kuma dabaka ta goma da ya ce su ne kibarul akhidina an taba'il atba wanda wannan jagora wannan dabaka da ya buga misali da shi shine ahmad ibn hanbal sai kuma dabaka ta ta ƙasa da wannan alhadiyatu ashar ya ce su ne waɗanda suke ɗaliban waɗancan kamar su zuhuli kamar su al-imamul bukhari sai kuma tabaka ta goma sha biyu wadda ita ce kamar ta ƙarshe kenan ya ce sigarul akhirina an taba'il atba irin su al'imamu abu isa tirmidhi da kuma sauran malaman waɗannan ashabul kutubu sita ya ce musamman waɗanda suka ta'akhara wafatuhum qalilan ba su mutu da wuri ba kamar wasu daga cikin malaman imamu a imamu imamun nasa'i to haka da ya lissafa waɗannan sai zama ya ba da wani sabon samfur na yadda ake gane abubuwan to sannan ya ce duk da yake wannan wannan fil jumla ne kamar yadda malai faɗa anan ya ce wayan bagi li zaman marifata marifatu tilka tabaqati qabla al-muraja'a qabla al-muraja'a fil kitabi ata ya'rifu al-muraji'u dalika wajibi ne ga mutumin da zai kanta littafin ya tsaya ya fahimci abin da ibn hajarin yake nufi tun kafin ma wannan tun magana akan lafazan da yake amfani da su wajen tawfiq ko tad'if me yake nufi da su musamman qadiya game da irin maqbul da sauransu sannan ka fahimci wannan tabaka din ka rike su a cikin kwakwalwarka ya zama kwakwalwarka ta rike su sannan kuma ka fahimci rumuz da yake amfani da su don yana da rumuz da yawa ga littattafan waɗannan malaman za ga ya sa kha'un ko khat ko bakh ko akh ko ra'un ko ya kaga duk wannan rubutun sun shafi bukhari ne shi kadai kha'un a cikin sahih dinsa khat a cikin sahih mu'allakan bakh a cikin adabul mufrad ainun kha wato akh shi kuma a cikin khalqu af'al ibad sai ra'un a cikin juz'ul qira'a sai kuma ya'un a cikin juz'u raf'il yadayn duka wannan rumuz da na kwatanta da su duka nan malami ɗaya ne shine al-imam al-bukhari sannan sai ya faɗa maka na muslim مسلم ميم ميم قاف مسلم في المقدمة أبو داود دال أبو داود في المراسيل ميم دال أبو داود في فضائل الأنصار صد أبو داود في الناس والمنسوخ خد أبو داود في القدر قد haka dai ga sunan da yawa sai ka fahimce su ka saba da su ko abin da yasa ka rike su shine mu'amala da su yau da gobe yau da gobe har ka saba kamar da ka saba da lunguna a unguwanku ka saba da sunayen mutanen garinku da sunayen 'yan wasan kulab ɗinku na arsenal ko manchester haka zaka sa waɗannan su ma inda ka ɗauka da gaske ne ba wani abu ne wanda yake mai wahala kawai in kana yin hulɗa da su ne zaka gane kar ka ji wani ba abu ne mai wahala abu ne very normal and very straightforward Allah ya samu dace sannan ya ci gaba da cewa kuma tagallubuhu ijmalan al-ikhtilafat al-kathira fi rajul jarhan wa ta'dila ibnu hadirin ya kokari ya ci galaba akan da dama daga cikin sabanoni da akai da haka game da game da wasakawa ko raunatawa in ka ji ya kawo magana ya ce wane ya ce sikatun ko sabtun ko kaza to yana nufin wannan shine abin da ijtihadin sa ya tike akai za ga zai faɗi kalma ɗaya ne kawai ko biyu akan wato abin nan akan mutum kawai zai ce ne sadukun hafidun ko sadukun sikatun ko ya ce matrukun ko ya ce sikatun ko ya ce makabulun duka kalmomi ɗaya ɗaya yake faɗa ko ya ce wani ɗan ware mutumin gari kaza ya da alkunya kaza sai kawai ya ce sadukun ko ka ce kawai abin nan ka ce misali matrukun kuka ya ce saduqul lahu awhamun ko yace fiqatun ko yace fiqatun mudallisun irin waɗannan haka zaka ji na faɗan su kawai ɗaya ɗaya to wannan magana khulasa ce ta abubuwa daban-daban da aka faɗa shi kuma ya tike zuwa gare ta وقدم لطلاب هذا الفن كتابا في مجلد لطيف kuma ya kawo ma ɗalibai da masu bincike a wannan fanni wani littafi wanda yake gashi kwaya daya mujalladi ne kwaya daya amma mai matukar amfani yashtamilu ala tarajima li nahwi tis'ata alafi rajulin yana dauke da tarjumomi na sama da mutum dubu tara na masu riwaya hum galibiyatu rijalur riwaya fil quruni thalathal ula wanda wannan sune mafi akasari mafi majoritin masu riwaya hadisi a karni na uku daga karni na ɗaya zuwa na uku sanda aka yi ta cin kasuwar riwaya kenan wa afrada faslan fi akhir alkitabi unwanuhu ya kuma keɓance wani fasali a ƙarshen tafin ya same suna faslun fi bayanil mubhamati minan niswa ala tartibi marrawa anhunna rijalan thumma nisaa faslin da zai bayani akan wato jeren sunayen mata waɗanda aka ambace su aka yi ibhami a ce zauju fulanin ko imratu fulanin ko ibnatu fulanin ko fulana ba a ambata ba ko ukhti fulan ba a ambaci sunan ba wanda aka mata daga cikin mazaje wanda maza su kira daga su ko mata kala kuma yace walam yufridil mizziyu hadha al-fasla fi aslin tahadib wanda mizzi bai yi wannan ba aslin tahadib ɗinsa bai yi ba fata bi ituhu fi tahadibu tahadib ya ce da da na yi tahadibu tahadib na yi irin abin da ya yi ban canza ba amma a nan sun ma'afaratu huna ne ta mamil fa'ida amma a nan na ware shi wa hazal faslu ala kisarhi in fihi thamanin wa hamsuna tarjama yace wannan fasli duk da dan gajere ne a cikin shi akwai tarjama ta mutane hamsin da takwas لا يدرك أهميته إلا من وقف حائرا مكتوف الأيدي أمام المبهمات ba wanda zai san amfanin wannan sai wanda ya samu kanshi wata rana ya samu kanshi cikin rudani ya rasa ya zai yi da mubhamat wato wanda aka rasa gane su waye su ka duba ka duba ka rasa ya zaka ka gane su wane ne su misali yanzu kaga an ce khalatu fulan wane ya ruwaito an khalatihi ka zo kana so kai takhriji ka rasa kamar misali wanda aka ce Khalatu Ibrahim ibn Maisara an imra'atin an imra'ati sidiqin wacece daga wata mata mai gaskiya to zai ga maka ce ita ce wane misali wannan sai ce maka ita ce Maimuna bintu Kardam wata wata cikin sigaru sahaba haka zai dinga kawo maka su yace an ce misali umaima bintu absalt an imra'atin min bani ghifarin yuqalu inna suka ga ce maka yuqalu inna ismaha layla wa innaha imra'atu abi dharr al-ghifari sahabiyatun suka ji ce dalun yana cikin yana cikin ainihin sunan abi dauda haka zai ta kawo maka irin wannan safiya bintu shayba anil aslamiyya aw sulaimiyya imra'a imra'atin min bani sulaim an usman ibn talha fi sai ka je an ya ga maka waye ta in bai sani ba kamar wannan sai ce maka ratu urf ba san ta ba haka irin waɗannan yake to wanda ya tsamu kanshi a cikin hayaniyar wato rudanin rasa gane wane ne mutum da ke nan wajen shine zai gane amfanin wannan wannan ya samu asali ne me yasa me yasa aka waye gari aka ya kasance mata an fa samun wannan matsalar da su fiye da maza a cikin hadisai ba ma cikin hadisai ba a cikin alkur'ani da wuya ka ji qur'ani ya bace sunan wata mata sai da ya ce har matar da aka sani misali yanzu tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab kaga sai Allah ya ce wa mra'atahu me kun a ce wa umma jamil me kun a ce wa ummu jamil an santa matar me yasa aka ce wa mra'atuhu hammalatul hatab ba a ambaci sunanta ba me yasa haka misali faja'atu ihdahuma tamshi ala istihyai wata ɗaya daga cikin su me yasa ba a ce faja'at fulana inni ra'aytu ra'atan tamlikuhu naga wata mata me yasa me yasa ce inni ra'aytu balqisa wa misali da ire-iren su to abinda malamai suka ce na farko saboda al'adar larabawa na kaiwa matuƙa wajen suturce mata mata suna cikin sutura da kamewa da mutuntawa to hatta sunayensu ba a ambata a gaban maza kai tsaye ba a zuwa kai a ce sakina maryam hafsa suwaiba aisha irin yadda mu muke yanzu ko gajan ce ai wancan ko mutum sai faɗi sunan matar shi kai a filin Allah yace ai da dazu da ka gani ai ni da Fatima ne wace ce Fatima matar shi ko yin shi ko yace ke Jamila ha haba Asiya ke suwaiba ke wannan irin sunayen da mu muke faɗa haka karara to ya saba al'adar larabawa su in dai mace ce daga cikin girmamata da kwarzanta ta sai dai a ce matar wani ko yar wani ko kanwar wani wamra'atuhu matarsa ne kuma a ce wa ummu jamil an san ta ai ba za a faɗa ba wasu suka ƙara ana suka ce saboda kuma an ce ummu jamil to zubin aya zai lalace domin shi sunan shi abu lahab to sunan yayi mutabaka da shiga wuta sai yasla naran zata lahab tabbat yada abi lahab kaga naran zata lahab to sun yi mutabaka amma ita za a ce ummu jamil kaga sunan ya bambanta sunanta mai daɗi ne bai nuna alama azaba da shaƙiyanci to da haka sai aka ɓoye sai kuma aka ce abin akwai littafai da aka rubuta musamman akan mubhamat na na Qur'an na Qur'ani wanda malaman ulumul Qur'an sun yi ba shine abin nan muhallamu ba al mubhamat suna magana sosai akan irin waɗannan abin nan din irin waɗannan mas'alolin al muhim me yasa ake yawan samun mata a cikin isnadoji ana ɓoye sunan saboda wannan al'ada suka zance imra'atun min bani sulaim ukhti fulanin ibnatu fulanin duka haka suke fada ba a ambatan sunan kai tsaye ba a ambatan sunan wani kuma saboda hukuncin ya gani qasami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ba ce qawla khawla bint fulan aka ce allati tujadiluka kuma an san kowace ce ita saboda kar hukuncin idan mace sunanta ya tsaya a iya sunan ya tsaya a iya ainihin wato hukunci ya tsaya ya kai tafi a ɓoye abin nan ba a faɗa ba haka kalli kisan sai na aisha yadda Allah ya barantar da ita amma babu sunanta a wajen inna lazina ja'u bil ifki usbatun minkum la tasabu sharran lakum bal huwa khairun lakum ba a ambaci sunan aisha ba a wajen ko kowa ya san ita ne bil ijma ba a ce aisha karki ji komai ba a sai aka ce la tahsabuhu dan yanzu falalar ta shafe ta ta shafi kuma duk wanda yake da alaka da ita to haka wannan ya daga cikin fawaid da malamai suka faɗa game da wannan mas'ala to shi zaka ga zaka ga anan aka samu mata da dama masu irin wannan kabiyar ba a ambatan sunan to kuma ya kamata wannan al'ada ce mai kyau mu mu koya mu daina yawan furta sunayen harim din mu wato matayen mu da ƴaƴan mu waɗanda suke abin ɓoyewa duk da yake mu mun waye gari duk mun sake su mun biye wa turawa duk inda ka buga mata nan birjik a gari kana kallon su suna kallon ka suna ta suke tuka mota suke suke kasuwa yanzu ma suke yin gadi ma zaka ga da security da yan castelia da yan me na ɗayan karota da da da da da road safety da duk waɗannan harkokin na maza din da an ce mata su fito su kuma da an yadda suna yi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji shi kyauta malam ya ci gaba da cewa وهذا الفصل على اوكي سيتشي وهذا الفصل على كسره إذ فيه ثمان وخمسون ترجمة لا يدرك أهميته إلا من وقف حائرا مكتوف الأيدي أمام المبهمات لا يدري كيف يحل إشكاله يا رسول ذي يحل إشكاله يد ذي وروري إشكاله وفيه من الفوائد ما لا يوجد في أصليه كما أتكلم من لتافي تقريب أكوي فائد وجود أن بابا أتكلم asalin nan guda biyu sune tahdhibut tahdhib da tahdhibul kamal misalu zalika ga misali qawlu fi tarjamati asmar ibn mudarris ma rawa anhu illa ibnatuhu aqila babu wanda ya riwaya daga gare shi da yarsa mai suna aqila wa lafzuhu fi tahdhib la yufidu hadha al-hasr at-tahdhib mabni bala tahdhib baya nuna wannan iyakan cewa wa qawluhu an asma bint sa'id bin zaid ibn amr ibn nufail yuqalu inna laha suhba yace an ce ta riski annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha yufidu annaha thiqa illam tathbut laha suhba wannan yana nuni akalla cewa amintacciya ce ko da sabantaka bai tabbata ba wata kallama ala kafirin ala kafirin jarhan wa ta'dila yayi magana akan wasu da dama ta hanyar raunata su ko addala su sakata anhum fi tahzib wanda da can a tahzib yayi shiru bai ce kuma ya kansu ba la siyama fi qismil aba'i wal abna musamman a bangaren riwaya iyaye daga yaya yaya daga iyaye abu na shida daga cikin ibda'in sa tahqiquhu fi kathirin min rumuzil mutarjamin lahum ba'da an taba al mizziya alaiha fi tahzib ya tantance bayani akan watin da dama daga cikin rumuz wato abin da ke ishara zuwa ga wane ya fitar da hadisin wannan malami ko kaza ko kaza bayan da a can a cikin tahzib ya tsayu ne kawai akan abin da nizi yayi to anan yayi gyare-gyare wasu ya rage wasu ya ƙara wa haka za najidu amal al-hafiz fi hadha al-kitabi la yakhlu min an ibda haka za ga littafin nan baya baya tsaretuwa daga nuna wato bajinta da sabon salo wa ijada da yin abu mai kyau wa taysirin lil ifada da kuma saukin amfanuwa rahimahullahu ta'ala Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya sa ya huta al-imam al-hafiz as-sakhawi Muhammad ibn Abdurrahman kenan a cikin tarjama da yamma ibn Hajar mai suna al-jawahir wa durar fi tarjamati Sheikh al-Islam ibn Hajar ya tattauna akan amfani da fa'ida na wannan littafin da yake cewa muktasaruhu taqrib wa huwa ajibul wadi yana da ban mamaki yadda ya tsara shi wal kitabu jayyidun mufidin kafin li talabati al ilmi al mubtadi'ina fi hadha al fanni la siyama fi mawdu' al hukmi al shakhsi min hayth al jarh wa ta'dil littafin nan yana da amfani da fa'ida sosai musamman ga dalibai yan fara koyo yan bana bakwai masu wanda suke kan mataki na farko musamman akan mas'ala ta shafi hukunci akan inganci ko nagarta ko rashin nagarta mai riwaya fa innahu yu'til muraji'a usarat al-aqwal fihi zai baka dai tace maka zai baka abin nan tataccen magana akai lakinnahu madgutun jiddan sai dai yana da kunci kwarai yana da karancin bayyana bayani zai kuntata maka bayani sosai wa iladu alaihi bi shaklin khas adam ذكر أي شيخ أو تلميذ للمترجم لهم في جميع الكتاب da gaskiya wanda aka tsinkaya shine babu inda ya ambaci sunan malamin wani ko ɗalibin wani ba irin da zahabi yake a cikin kashi ya ambaci ɗaya biyu ɗaya biyu ba wani zalika ya tamayyabu kitabul kashi fi zahabi wa kitabul khulasa lizzar lil khazraji ala kitabit taqrib fi hadha zahabi shi ma nashi al kashif irin wannan al kashif ma'rifat malahu riwa su kutubu sita irin wannan salon ne na kankanta abun na wato abridge serious abridge amma shi yana ambatan malami ɗaya biyu ɗalibi ɗaya biyu zai ambaci babban malamin da mutumin ya riska ko farkon malaman da mutumin ya riska sai ya ce da ida sa'o'insu wa abdarabihim wa aqranihim wa kaza wa kaza zai ambace su amma shi baya ambata kwata-kwata to bai hadar kitabu bi tahqiqi Sheikh Muhammad Awwama fi dar al-hadith dar al-rashidi bi halab ama واحد وأربعمائة وألف للهجرة الوافق لعام ست وثمانين وتسعمائة وألف للميلاد أم بقى لتافة ننتين شكرا 1986 كمان شكرا أينهم واتو تلاتين دا shida kenan ko da hudu talatin da hudu amma yana da buge-buge iri daban-daban bayan wannan a nan makarantar mu tsara da salafiya muna da kwafi ina jin ya fi kala goma da littafin nan kala daban-daban waɗanda aka buga iri daban-daban akwai kuma wani aiki da aka zo aka yi daga baya wanda ya tada kura sosai a kan littafin wanda an za'a yi suna can bayan mun yi magana a kan shi shine maganan abin da su wato abin nan su sha'ibul arnaut suka zo suka yi nawai na za su yi taharir tahariru taqrib wanda sun tada kura sosai sun ce ya sun buga aikin a cikin mujalladi hudu wanda a cikin shi akwai gyare-gyare da suke ganin cewa sun ci gyaran ibn hajirin a wurare da dama wasu gyaran gyara ne tabbatattu wasu kuma ba gyara ne tabbatattu ba su suka fi yawa kuma malamai sun ta tattaunawa a kai musamman saboda za da cewa in aka anshi wannan gyaran to akwai hadisai da dama da aka inganta su ake aiki da su to dole fa hukuncin su ya canza da haka malamai ba su karba ba an ta musa raddi an ta maganganu a kai ba nan ne mahallin sa mun tattauna a baya insha Allah to sai mu koma littafin al-Imam al-Hafiz az-Zahabi mu'arrikh al-Islam inda wato al'ibaru kenan fi khabarin man abar a cikin shafi na 374 cikin wannan juz'i na farko inda malam yake sanata ihda wa sittina wa mi'atayn shekara ta 261 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa fiha kanat al-fitanu taghli wa tasta'iru بخراسان بيعقوب ابن الليث وبالأهوز بقائد الزنج وتمت لها حروب وملاحم a ce a wannan shekara dai fitintunu suka ci gaba da faruwa ana samun fitintunu da rigingimu a bangaren khurasan yaqub bin laif din can as-saffar da aka ambata a baya shi ke ta da kayar baya da kuma ahwaz kuma qa'idu zinj su ma suka yi aka samu yaƙe-yaƙe da malhamomi wato adventures masu yawa sun faru وفيها توفي أحمد بن سليمان الرهاوي أبو الحسين الحافظ أحد الأئمة طوف وسمع زيد بن الحباب وأقران آه سكما أن شكرها إلى الله يرسوا مالا أحمد بن سليمان بن عبد الملك الرهاوي مالا إمام النسائي نوانا يعني إمام النسائي هذا الجريشي الحافظ أبو الحسين ɗaya daga cikin manyan malamai wanda ya yi yawo ƙasashe daban-daban kuma ya ji karatu a gun malamai irin su zaid ibn al-hubab da irin su yahya ibn adam da irin su ubaidullah ibn musa da irin su abu nu'aymin al-fadl bin dukain da makamantansu wa fiha ha ila yau dai a wannan shekara ahmad ibn abdullah ibn salih abu al-hasani al-ijli al-kufi al-hafiz nazil atrablus atrablus al-maghrib wa sahibu at-tarikh wal jarh wat ta'dil wa lahu 80 sana nazaha ila al-maghribi مغربي أيام مهنة القرآن وسكنها روى عنه روى عن حسين الجعفي وشبابه وطبقاتهما وقال عباس الدوري إنا كنا نعده نعده مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين سكما الإمام العجلي مدتاف جره والتعديل إنه أحمد سنش أحمد ابن عبد الله ابن صالح ابن مسلم أبو الحسن العجلي الكوفي متمن كوفة الحافظ نزيل أطرابلس أطرابلس المغرب وندي بنا أتريبولي شيني أطرابلس تريبولي تكسر ليبيا كينا ya yi ƙaura daga ƙasar gabas ya dawo yamma ya zauna wa sahibul tarih mai littafin nan na tarihi wal jarhi wat ta'dil da kuma littafin shi na al jarh wat ta'dil wanda zahabi yake cewa da kansa a cikin siyar tala'atuhu wa allaqtu minhu fawaida tadullu ala tabahhurihi bis san'a wa sa'ati hifzi na kan shi na karanta kuma na kwafo wasu bayanai a ciki yace wanda littafin na nuna zuwa ga lalle wannan malami ya kware ya san abin da yake yi a cikin ilimin hadisi walahu 80 sana san da mu shekarar shi 80 naza ila al-maghrib ayyama mihatil qur'an wa sakana ya koma kasan maghrib wato lokacin da ake fitina ta khalqul qur'an ya zauna a can yayi kaura rawa an husayn al-ju'fi yana da riwaya daga husayn al-ju'fi wa shababa shababa da kuma shababa da kuma wa tabaqati ma da sa'o'in su irin su ya'la ibn ubayd kenan irin su muhammad ibn yusuf al-firyabi ya ya ya kama hanya zai tafi kamar da aka ba da labari ya tafi gun abu dawud al-tayalisi a kasar basra ya karatu a gunsa yace sai sai ya isa garin aka ce masa jiya jiya abu dawud al-tayalisi ya rasu Allah ya gafarta musu gaba gida Abbas Duri yake cewa mun kasance muna kirga shi kamar Ahmad ibn Hanbal da Yahya dan Ma'inu a wajen sanin hadisi wa fiha aw fi hududiha Abu Bakar al-Afram Ahmad ibn Muhammad ibn Hani al-Ta'i sai kuma a wannan shekara har ila yau aka samu rasuwa ta aukuwa Abu Bakar al-Afram sunan shi Ahmad ibn Muhammad ibn Hani al-Ta'i al-Hafiz ahadul a'immati al-mashahiri daya daga cikin limamai al-mashahir wanda suke shahararru rawa an abi nu'aymin wa affan yana da riwaya daga abu nu'aym da kuma affan ibn muslim wa sannafa tasanif kuma yayi rubuce rubuce wa kana min azkiya azkiya al-a'imma na daga cikin gogaggun malamai masu basira an ce ya dama yana cewa kana ahadu abawai al-asrami jinniyan ɗaya daga cikin uwayensa aljini ne wato ko dai ya zama an kalli tsaba ragen basirar sai aka tunanin anya wannan dan mutum ne ko ba dan aljini bane eh saboda yana da zaka yana da zaka na ban mamaki kamar da suke fara suka ce yana da min lahu tayaqqudun ajib yana da basira mai ban mamaki ko kuma kamar yadda yake faruwa a ɗabi'ance aljani yana iya haifan ɗa tare da mutum mu kiyaye wannan jama'a duk da mutane da dama suna musun wannan kamar da Qurtubi yake cewa da Ibn al-Arabi cewa masu ɗan akalani ne wanda ba su da shari'a ba su suke musun wannan amma karkashin fasara fadan Allah wa sharikum fil amwali wal aulad kai tarayya da su kai shedan kana tarayya da su a cikin diyansu da dukiyarsu to tarayya a cikin diya shine ya zama mutane idan sun zo suna tarayya aure da iyalansu ba sa yin addu'a yadda Allah ya yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana idan ba a yin wannan addu'a akwai yiwuwar mutum sa da yake saduwa da iyalin sai ya zama tare da shaydan suka sadu da ita ko kuma ma irin namijin dare da ainihin wato suke wa mata su aljanu shaydanin aljanu idan mutum irin wannan ya faru akwai yiwuwar ya zama maniyin aljanin shi ya gina mutum wasu mutumin ya zo sai ya zama yana da hatsabibanci na daban ka ga yara da yaro da irin wani hatsabibanci wanda ya saba wani ɗabi'a ko wata mugunta ko wata basira ko wani tsari dai wanda yake saba ɗabi'a to ta yi akwai wani jini ne na aljani a jikin shi wannan abu ne mai yiwuwa kamar yadda ibn arabi yake cewa abu ne mai yiwuwa a hankalce ba abun korewa ne a ce ƙarya ne kamar yadda wasu suka ce to irin haka ne ake tunanin ya faru gare shi wasu kuma suna ba da labarin ma cewa irin wannan shine ya faru da wannan mata malikatu saba wadda ake cewa bilqis bintu shirahil wadda kamar yadda ibn arabi ya kawo da ibn arabi ya ruwaito wannan magana da ibn jaririn haka ibn abu sheikh a cikin al'azama haka ibn abi shaiba haka al'imamu ibn kafir ya bata cikin albidaya na cewa wannan mata ɗaya daga cikin iyayenta aljani ne ma uwarta aljana ce ba wai irin ta wannan surar ta aljani da namijin dare ko mai zuwa a sadu ba abinda aka ban labari aka ce babanta wani mutum ne da yake yin aure zaka sai mu sarakunan zamanin shi wani laifi to da suka tashi hukunta shi a lokacin kuma suna tare da aljanu kamar yadda kasa annabi Suleiman na tare da aljanu a fadarsa da suka tashi hukunta shi sai aka ce to punishment da za a mashi za a aura mashi wata baiwa cikin aljanu haka suka ce su fa zawwajuhum ra'atan min aljinni suka aura masa wata mata cikin aljanu tace ta haifi balkisa din da haka zaka ji ana ba da labarin cewa wannan mata balkisa tana da basira ta ban mamaki tana da fitinanniyar kwakwalwa da basira wadda ba a saba ganin maza ma da irin ta ba wallahu a'lam to haka dai suke faɗan wannan magana wallahu ta'ala a'lam وفيها حاشد ابن إسماعيل البخاري الحافظ بالشاش من إكليم الترك روى عن عبيد الله بن موسى ومكي بن إبراهيم وكان ثبتا إماما سيكما حاشد ابن إسماعيل ابن عيسى البخاري متوم جنس إمام البخاري الحافظ أنا تمشي الغزال يرسو الشاش daga Turkiya yana da riwaya daga Ubaidullah ibn Musa da Maki ibn Ibrahim wa kana sabtan imama ya kasance limami ne mai tabbas a iliminsa malam ya ce wa fiye al-hassan ibn muhammad ibn abdulmalik ibn abi shawarib al-umawi sai kuma al-imam al-qadi ibn abi shawarib wanda sunan shi al-hassan ibn muhammad ibn abdulmalik qadi qudati al-mu'tamid shine shugaban alƙalai a zamanin halifa al-mu'tamid din nan wa kana ahad al-ajwad al-mumaddahina ɗaya ne daga cikin wato mutane masu kyauta wanda ake yaba musu akan kyauta an ce kana yudrabu bi sakha'ihil masal ana buga misali abin nan da kyautarsa jikan wani sahabi ne mai suna Attab ibn Asid wanda Annabi ba shi shugabanci a Makka na bai fatu Makka an ce wannan wannan bawan Allah jikansa ne kuma shi ma ya mutu a Makka ne a wannan shekara bayan gama aikin haji sai ce wa fiha أبو شعيب السوسي صالح ابن زياد مقري أهل الرقة وعالمهم قرأ على يحيى اليزيدي وروى عن عبد الله بن نمير وطائفة وتصدر الإكراه وحمل عنه طائفة قال أبو حاتم صدوق سكما سوسي بقراءة سننشي أبو شعيب صالح ابن زياد ابن عبد الله السوسي وأن ذاك ذات من رواية السوسي ودي رويته تدقى ainihin wato abu amrin kenan ko eh daga abu amr ibn al-ala to wannan me me wannan riwaya su si shi ma wannan shekara sunan shi salih ibn ziyad ibn abdullah muqri ahli raqqa shine malamin qira'a na mutanen raqqa wa alimuhum kuma shine malamin su sorry na yi tsallake ko kafin shi shu'aib ibn ayyub ibn abubakar ne siri as-sari fini muqri wasit shi kuma wannan shine malamin kira'a na kasar wasit eh malamin kira'a na kasar wasit sunan shi kenan shi kuma shu'aib ibn ayyub ibn zurayq wa alimuha shi ma malami ne na qira'a la yahya ibn adam wa sami al-qattan wa ta'ifa wa kana thiqatan amintacce ne a cikin at-tarikh tarikul islam da yake cewa kana faqihan imaman muqaddaman muqri'an muhaddisa ya mishi taki yace limami ne malamin fiqhu jagora masanin qira'at kuma masanin hadisi wanda na fara shi wannan yana da shi wannan Shu'aib ibn Ayyub yana da hadisi a cikin Sunan Abi Dawud Zahabi kuma ya ce wasiqa a cikin Al-Kashif Ibn Hibban kuma kamar al'adarsa ya kawo shi a cikin as amma kuma sai yake cewa yukhti'u wa yudallisu yana kuskure kuma ya tadlisi wallahu a'lam wa fiha a cikin wannan shekara har ila yau Abu Shu'aib baban Shu'aibu as-Susi mutumin sus salih ibn ziyad salihu dan ziyad dan abdullah muqri ahlin raqqa wanda yake malamin qira'a na mutanen kasar raqqa wa alimuhum kuma malamin su قرأ على يحيى اليزيدي وروى عن عبد عن عبد الله بن نمير وطائفة وتصدر للإقراء يا زون زمن كرنت دا القرآن وحمل عنه طائفة متاني ديوا سن كوي كراتو أبونسا سنن يتي قال أبو حاتم صدوق أبو حاتم يتي صدوق آه ana ana ibnu ibnu al-imam az-zahabi ya mai takidi yake cewa malamin sunna ne haiki bad labari yace akwai wani sirikin sa kamar da ya faɗa ta kallama khatanuhu fil qur'ani fi fi khalqil qur'an sirikin sa yayi magana akan khalqul qur'an yana mai ce qur'ani makhluki ne fa qama alaihi la yufarika ibnatahu sai miki akan shi ya rantse da Allah sai ya sakin mushi diya ba zai ci gaba da zaba da ita ba da aka bai imam Ahmad labarin wannan abu sai dinga gode mai yana sami albarka yana mishi addu'a yana cewa lalle ahlus sunna ne surikin shi ne ya zama dan bid'a ya dauko bid'a ta kalkul qur'an sai ya ce ba za ta yi ba sai duka sakin mai ata shine mai riwaya qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala wanda shi ma zamu zo mu tarjama sa a cikin darasin mu na nahwu ko mu tarjama shi a baya to wannan qira'a ɗaya daga cikin qira'atu sab'a susi din nan yana daga cikin masu riwaya ta Allah ya gafarta musu gaba kida wa fiha abu yazida albistani albistani ko albastani ana abu yazid sunan shi taifur ibn isa ana cewa albistani da kasara akan ba'un amma a cikin littafin wafayatul a'yan na ibn khallikan shi ya tafi akan cewa albastani ne bastam din asalin shi sunan gari ne a kasar ainihin wato a kasar farisa kamar yadda ka sani ana cewa wani ya ce potiskum potiskum wani ya ce potaskum kaga tiskum ko taskum duk ana fada to haka wannan shi ma bisbani ko basbani al'arifu zahidul mashhur masanin zuhud din nan shahararre wasmuhu sunansa taifur bin isa taifur dan isa وكان يقول يا كسن تنا لو نظرتم الى رجل اعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء daga ga wani mutum da za a ce an bashi karama har yana tashi a sama kar ku yadda da shi fala taktarubi kada ku rubuta shi hatta tanzuru kaifa tajidunahu fil amri wan nahyi wa hibd shari'a sai kun duba kun ga ya yake wajen umarni da hani ya yake kuma wajen kiyaye shari'a wannan mutum akwai maganganu da yawa akan shi wasu suna ganin batacce ne wasu suna daga mai kafa wasu suna zindikatar da shi shi kan shi malam da ya magana anan kaga ya dan sauƙaƙa magana anan amma kuma cikin at-tarikh abin da yake fara tarihi cewa bayan da ya kawo maganganu sai ce kad tarra ahlu zamanina wa khafu aba yazid mutanen zamanin mu sun rudu kuma suna jin tsoron wannan mutumi mai suna abu yazid al-bastani suna jin tsoron shi suna ganin kaman wani zai iya halaka su yace wa wa akbara min abi yazid al-bastani sun ji tsoron wanda suka fi shi ma girma a wannan barna ta zuhudu ta sufanci wata hafatu ala kulli majnunin suna ta fagamniya akan duk wani mawukaci bawalin ala bai wanda yake fitsari yake tsuguno ya fitsari haka ba tare da ya tsarkake jikin shi ba a jikin yana fitsari yana bin jikin shi kina ya ce akan kazanta lahu shaytanun yantiqu ala lisani wanda yake da wani shaytan da ke magana akan shi eh yace bil mughayyibat yana faɗa mishi abubuwan da ba a gani ba tukuna abubuwa na gaibu nas'alullah salama in ji al'imamu abin nan al'imamu zahabi to tsaifur kenan a cikin a cikin siru alamin nubala kuma da ya kawo shi sai yake cewa bayan da ya kawo su daga cikin maganganun shi irin ma dama al'abdu ya dunna anna fi nas sharrun minhu fa huwa mutakabbir mutum matukar yana tunanin cewa akwai wanda suka fi shi barna to yana da girman kai dai ka kawo su ya ce walahu nukatun maliha yana da maganganu wato abin abin masu kyau waje anhu ashiya mushkala wasu maganganu kuma da suke masu matsala sun zo daga gare shi la masagalaha ba su da yadda za ka fasara su ash'anu fi thubutiha anhu sai dai kai magana akan to sun tabbata aw annahu qalaha fi halid dahsha ko ka nemi tuntubawa shin ya faɗa ne yana cikin wato wani yanayi na farin ciki ko bakin ciki wasu sukkar ko kuma sanda ya shiga maye wal ghaiba ko ya faku daga alamul wujud irin da suke cewa wal mahawi ko wanda ya zama ya kusan da ya busa shi fa yutwa in haka ne sai a nanke wannan magana ka faɗi ta wala yutajib ba za a yi jare ta ba in zahiru hal ilhad saboda maganganun shi zahirin su karkata ce mislu ya kawo misalai shi zabi ya ce irin kamar subhani wa ma fil jubbati illa Allah yace tsarki ya tabbata gare shi babu wani abu a cikin rigar shi dinnan sai Allah da kuma yazo yana magana akan yace mal muhaddisuna su waye malaman hadisi khatabahum ar-rajulu an ar-rajuli su da suke ji daga wani zuwa wani wa khatabana al-qalbu an ar-rabbi shi mu kuma Allah ne iga zuciya ta ga mu da mana daga Allah kuma an ba da labarin cewa bai da nasibi a ilimi sam shi da kanshi ma yake cewa abin da ya bashi wahala shine ilimi yana jin daɗin sabanin malamai saboda ba sai ya koyi ilimi mai kyau ba kawai abin da ya ga dama kuma ya ba da labarin cewa ya isa zuwa ga wannan mataki da yake ne ta ya ce bil'ari wal ju' kuna makamanci haka da tsaraici da kuma yunwa yana jin yunwa kuma baya sa sutura mai kyau ibnu kasirin shi ma a cikin bidaya wani hayar yago kan wannan malami abin da yake cewa kan shi yake cewa kad hukiya anhu shatahat naqisat an ruwaito wato maganganu da suke akwai kwashe a ciki akwai shaci faɗi akwai kuma na ƙasa addini wakat ta'awwala ha kathirun min al-fuqaha amma wasu malamai sun juya fassara sun ce za a iya cewa kaza wa sufiya da su da sufaye wa hamaluha ala mahamil ba'ida suka bata ma'ana mai nisa wa kad qala ba'du wansu yana cewa annahu innahu qala zalika cewa lalle ya faɗi haka suka kawo misali akan al-istidlam da wal ghaiba wa min ulama imam badda'ahu wasu malamai kuma sun ce dan bid'a ne wa khata'u sun kuskurantar da shi faja ala zalika min akbar bid'i wannan malamai suka ce abin da ya faɗa din nan bid'a ce mummuna wa annaha tadullu ala i'tiqadin fasid fil qalbi yana nuni zuwa ga wata mummunar akida ne a cikin zuciyarsa zahara fi auqatihi wanda ta bayyana a san da yake magana to haka malamai suke sabani game da wannan mutumi ala ayi halin ba abin koyi bane abin da yake ba sunna bane Allah ubangiji ya gafarta mishi da shi da sauran mutane sai malam yace wato malam zahabi yace wa fiha muslim ibn al-hajjaj abu al-husayn abu al-hasan al-qushayri an-naysaburi al-hafiz ahad arkan al-hadith wa sahib as-sahih wa ghayr dhalika fi rajab وله ستون سنة وكان صاحب تجارة وكان محسنا ليصابور وله أملاك وثوى وقد حج سنة عشرين ومئتين فلقي الكعنبي وطبقته سيكما الإمام مسلم وانا دكسني مسلم ابن الحجاج mai littafin sayo muslim shi ma ya rasu ne a wannan shekara ta 261 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ubangiji ya gafarta mishi malai yace sai kuma muslim dan hajjaj abul hasani al-qushairi an-naisaburi al-hafid ɗaya daga cikin rukunnan ilimin hadisi sannan kuma shine mai littafin as-sahih da ma wasu littafan irin su at-tamyiz da sauran zamu faɗi wasu daga cikin su fi rajab ya wasu ya rasu a watan rajab walahu 60 sana yana da shekara 60 a duniya ya rasu wa kana sahiba tijara imam muslim ya kasance yana da kasuwanci da ake yi masa yana samun rayuwar shi akai wa kana muhsina nay sabur kuma yana daga cikin mutane masu alheri a garin su wanda aka san su da taimakon talakawa da alheri malamai ne na Allah masu taimako kar ka zama malami amma kuma idan baka da taimako sai dai kai ka kwace mutane kuɗi walahu amlakun yana da dukiyoyi yana da asset yana da asset wa sarwa yana da dukiya attajiri ne kuma baya ga haka aka ce wa kana hasanal wajhi wasiyabi ya kasance mutum ne mai kyan fuska da kyan tufafi kaga Allah ya hada mishi ga ilimi ga kuɗi ga kyau ga hankali waƙar hajja sanata ishirina wa mi'atai muslimu ɗan hajjaj ya je aikin hajji a shekara ta ɗari biyu da ashirin a wannan shekara falakiyar ka'anabiya ya gamu da ka'anabi wa tsabakata da wasu daga cikin malamai tsararrakin al'imamul ka'anabi wannan ce ta zama da yawan malam muslim ibn hajjaj wanda a takaice da abin za mu ƙara anan shine cewa baya ga sunan muslim ibn hajjaj al-kushairi kasance kusan cewa imam muslim ibn khuzaima ya riwaya a gurinsa da muhammad ibn makhlad da ibn sa'id da abu awana da abdurrahman ibn abi hatim da mutane da dama al-imam tirmidhi a cikin ashabul kutub sitta shi kadai ya rawaito hadisi kwaya daya daga imam muslim shine wannan hadisin cewa uhsul uhsu hilal sha'bana li ramadana ku dinga iyakance ku dinga tantance ganin watan sha'aban saboda ramadan wani hadisi a cikin yana cikin littafin sunan ta imam tirmidhi wanda kuma tirmidhi cewa ya haddasana mu haddasana muslim bin hajjaj to anan ne kadai muslim yake da hadisi a cikin kutubu sitta wallahu alam farkon sama din shi kamar da aka ba da labari a shekara ta 218 an haife shekara ta 204 shekarar da al-imamu al-imamu an-nasa'i abi sori al-imamu ash-shafi'i ya rasu kaga daga 204 zuwa 218 shekararsa goma sha hudu sanda ya fara koyon karatu ya fara da gun malamin shi yahya ibn yahya annai saburi wanda ya ya yawaita riwaya daga gare shi sannan haka ya yi riwaya daga wasu malamai da dama da yawa a cikin asai ɗin shi kawai akwai malamai guda 220 da wani abu amma akwai malamin da ya watsi da hadisan su ya kirwaitowa bayan yana da su kamar ali ibn al-ja'ad kamar ali ibn al-madini kamar az-zuhri kamar imam al-bukhari wannan duka yayi wata husuma da su ne sai ya watsi da hadisan dan mutum ne kamar da zabi yake faɗa cewa li hiddatin fi khuluqi yana da zafi a dabi'arsa Allah ya gafarta masa sannan akwai kissa da ake ba da labarin yadda aka yi rasu cewa ya je muzakara ne na hadisi sai aka ambata mai wani hadisi sai ji bai san shi ba to daga nan shine zai shiga daki ya ce kada a buga kada a bude shi sai ya bude da kansa kuma kada kowa ya shigo gusa ziyara sai suka aka kawo musu sadakar dabino kwando guda da suka ga mai sai ce a shigo da dabinon nan da aka yi ci gaba da cin dabinon nan har asuba yana neman hadisin ya samu hadisin kuma ya cinye dabinon sannan wannan kuma ya sanadiyar kama shi da cuta wadda ta yi ajalin shi Allah ya gafarta mishi daga cikin mutanen da suke mishi munawa'a suke ja da shi akwai Abu Zur'a Ar-Razi rahmatullahi alaihi ma Abu Zur'a malami ne iyakan malami amma yana da gyare-gyare da ya ci na Imam Muslim akan as-sahih din shi dinnan da aka nuna masa ya nuna wasu abubuwa da bai yarda da su ba kamar riwaya da Muslim ya saka ta irin mutane irin su Asbat ibn Nasr da irin su Ahmad ibn Isa da irin su abin nan Qatan ibn Nusayr waɗannan sa daga cikin waɗanda abu hatim yake ganin dan me za a bar su ibnu ajlan a kyan san riwayar su sori ba abu hatim ba abu zura sannan ba an shirya wannan to imam muslim kenan shi ta tsabi yake cewa kuma inna musliman li hiddatan li hiddatin fi qaba'i bayan da ya rigima da wasu malamai kamar su az-zuhli ya yi rigima da shi an kawo dalili biyu abin da ya sada su rigima kore saboda akwai wani yaro dan gidan zuhuli an mishi wani abu a gaban al-Imam zahabi wanda suna tunanin ya kamata ya tare masa a matsayin shi na dan dan malamin sa da aka ja ga malamin cewa ai wana na wajen bai tare mai ba sai ce to laqad rajatu an kulli ma rawaituhu lahu duk abin na bashi na riwaya na dawo da shi da muslim ya ji labari sai ya je mai da duka takaddun hadisan shi ko kuma akan matsala ta khalqul qur'an bayan zuwan al-Imam al-Bukhari garin sunan Sawur da rigingimin da aka yi wanda suka ja imam al-bukhari littafin shi na khalqu af'alil ibad to musna tare shi akan wannan aqida tashi sai su su zuhali suka zo suna habaici cewa duk wanda ke zuwa gun Muhammad dan Ismail al-Bukhari kada ya ƙara zuwa majalisin su a sandi aka shi kuma kawai ya miƙe yace to ya ma hakura da ya je gida sai ya koma da Muhammad ibn Hazuli da tatafai da hadisan da ya bashi kayan raƙumi guda wannan daga cikin labaran da aka bayar akan abin da ya hada su wallahu alam sannan kuma har ila yau bayan da suka yi haka kuma sai rusi suka bata da bukharin shi sa zabi yake cewa cikin siyar summa inna musliman li hiddatin fi khuluqihi in harafa aidan an al-bukhari wa lam yadhkur lahu hadithan wala sammahu fi sahihi bal iftataha al-kitaba bil hadd ala man yashtaritu al-luqi fi liman rawa anhu yace kaga muslim baya ga haka kuma sun zo sun yi fada da bukhari saboda tsananin sa saboda tsananin shi wani abu kuma ya rasu da malamin nashi da yake matuƙa ji da shi ta haka da ya zo littafin shi bai ambaci Muhammad dan Ismaila ba kwata-kwata bai kawo hadisan shi ba kwata-kwata amma da ya ba da labarin abin da ya faru da su na rigima ya ruwaito wannan an ruwaito wannan an zo an saka amma batu akan abin nan su sai kuma rigimar da ya champion ɗin ta ce rigima ta tsakanin alluƙi da da abin nan da mu'asara wato shin in aka ce an dole sai ana da tabbacin sun taba haduwa ko ko idan aka samu yanayi da ake tsammanin za su iya haduwa shi musulmi tafa kan tsammani ma ya wadatar wanda kuma suka tafa kan tsammani bai wadatar ba su ne Muhammad Ismail Bukhari da malamin shi Ali ibn Madini to nan ya hada su duka ya rafke su a wannan wato abin nan din nasa a wannan radin nasa ya daltafai baya ga sahih akwai al-Musnad al-Kabir akwai al-Ilal akwai al-Wuhdan akwai al-Afrad akwai hadithu Amr ibn Shu'aib akwai kitabut tamyiz akwai shara'ihul muslimin waɗannan sa daga cikin mashayikh malik amin mashayikh malik wannan sa daga cikin tafansa dangane da asahi ɗinsa zahabi yana ba da wata magana cewa akwai karancin awali akwai isnadoji wanda suke awali kaɗan ne kwarai a cikin littafin ya ce wanda ya sa wannan ya sa malamai suka farko suka yi tarjiya ƙalla ka samu irin in da irin kamar alƙanabi an aflah ibn humayd ko hadisan hamad dan salama ko hammam da malik da laif to banda shi babu awali irin hadisan shu'ba babu ali irin hadisan sauri irin isra'il saboda muslim bai fita garin su da wuri ba mu kiyaye malaman garin su hana su fita daga garin su da wuri sai da suka dade sai da bukhari ya koya musu rihila to sanda suka rihila kuma sai zama isnadojin gajeru sun kare to zaka sai zama a littafi ne mai kyau a matsayinsa kamar da bai cewa kitabun nafisun kamilun fi ma'anahu falan ma ra'ahu al-huffadu ujibu bi da malamai suka gani littafin ya burge su walam yasma'uhu amma ba su saurare shi ba nuzuli saboda dogayen isnadoji fa amadu ila ahadith al-kitab da suka dinga daukar littafin suna mishi mene suna mishi mustakhraj fasaquha min marwiyatihim aliyatan bi darajatin wa darajatin sai suka tunda hadisan nan sun inganta ya inganta su to bari mu cire isnadojin mu sa namu kuma suna da nasu isnadojin gajeru wani gajere da gaba daya wani gajere da gaba biyu suka dinga same da suna al-mustakhraj ala sai muslim da kaza ga muslim ya da mustakhrajat da yawa ya ambaci shi zahabi ya ambaci da dama daga cikin su irin muhammad ibn muhammad ibn raja abu awana shine yaqub ibn isaq isfirayini wanda ya kara mutum da yawa wasu daga cikin su basu tabbata ba sannan abu ahmad abu ja'far ahmad ibn hamdan al-hiyari sannan hassan ibn muhammad al-faqih sannan abu ahmad abu hamid ahmad ibn muhammad al-shariki al-harawi sannan abu bakr al-jawzaki haka al-masirji abu ali al-masirji haka abu nu'aymin al-asfahani da wasu su yace wa akharuna la yuhsihim la yuhsihim dhikrun wanda ko la yahdurni dhikruhum inji inji al-imamu az-zahabi kenan to wannan shine a takeice dangane da al-imamu muslim da littafin sa sai kuma siru alamin nubala da makamantan su dangane cikakken tarihin sa Allah ubangiji ya gafarta masa to zamu tsallaka zuwa littafi na gaba wanda bin nan shine littafin bin nan wato nubdatun min tarihin nahwi wa akhbari mashahirin nuhat za mu tashi daga shafi na talatin da daga shafi na talatin da biyar inda malam ya ce abu amr bin la'ala wanda munasaba ka gada da muka tarihin ɗalibinsa shine a susi abu amr ibn la'ala an haife shekara ta 80 ta 70 amin ya kuma rasu a shekara ta 150 da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yi sabani da yawa game da sunan shi amma anan an bace sunan shi cewa Zabban bin al-Ala bin Ammar bin al-Aryan ibn Abdullah tamimi sunan shi kenan Zabbanu dan Ala Batamimi summa al-Mazini al-Basri ahad al-Qurra'i as-sab'a ɗaya daga cikin qurra'u guda bakwai ومن أعلم الناس بالعربية والشعر والأدب وأيام العرب daga cikin kuma da suka fi kowa sanin larabci da waka da adabi da tarihin yaƙe-yaƙe larabawa malami ne iyakan malami kama kana allamatan fil fiqh wa ilmi al-qira'at kamar yadda zama kuma allama babban malami ne a wajen fiqh da ilimi na ainihin qira'at Imam Zahabi ya mai tarjama a cikin Ma'rifatul Qurra'i al-Kibar wa min ashrafil Arab na daga cikin larabawa kuma masu daraja kara alkur'ana ala sa'id bin jubair ya kanta alkur'ani a gun sa'id dan jubair wanda ya rasu ko kashi shi kashi 95 haka ata da ikrima ibnu khalid da ibnu kasir duk malaman sa ne wata la ala abul aliya ar-rayyahi anan an ambata cewa yayi karatu a gun abul aliya ar-rayyahi wanda ya rasu kashi 93 sai dai wannan magana al-imam az-zahabi a cikin ma'rifatul qurra'i al-kibar ya yi inkarin ta cewa ba ta tabbata ba duk da yake ya riski zamaninsa amma babu tabbacin cewa ya karatu a gunsa kama akhadha al-qira'ata wal arabiyyata wal haditha an khalaika min al-kibari wal mashahir kamar yadda ya koyi qur'ani ya koyi ainihin wato arabiya ya koyi hadisi a gun halittu da yawa waɗanda suke manyan malamai da mashahurai wala kiya khalqan min a'rabil jahiliya kuma ya gamu da wasu halittu cikin larabawan jahiliya wa kana muqaddaman malami ne na gaba gaba mu'azzaman bainan nasi abin girmamawa tsakanin mutane wa zakara al-qifti anna dafatirahu kanat mil'a baitin ila saqaf al-qifti da washin da wasun sakamakon ibnu asakir dimashki da duk wanda suke tarjama sama sun ba da labarin cewa littafansa sun kasance takaddu ne cikin daki har saman rufin wato tun daga ƙasa har sama summa innahu tanassaka bayan kuma da yake ta wannan rubuce-rubuce na waƙoƙi da shawahidu da wane ne sai kuma sai ya koma ya tuba ya kama bauta kadai fa aharaqaha sai ya kona dukkan littafan nan summa raja ila marasatil ilmi daga baya kuma sai ya sake dawowa harkar ilimi sai zama bai da littafi falam yakun indahu illa ma hafizahu sai zama bai da komai yanda sai abin da ya haddace shine dama asalin ilimin ka abin da ka haddace وكانت آمة أخباره أن أعراب قد أدركوا الجاهلية ɗaukacin labaran da yake bayarwa hikimominsa da nawadir ɗinsa ya ji su ne daga jahilan larabawa larabawan zamanin jahiliya wanda suka rasu jahiliya wa kana yuqalu innahu idza dakhala ramadan akhadha fi tilawati la yanshudu la yanshudu baitan hatta yansaliha an ce da zarar ramadan yayi idan ya fara katon alkur'ani baya fasawa bai bari bai karanta komai baya rera koda baiti kwaya daya hatta yin salika ai ramadanu kenan wato ya ce ramadanu ya kare tsab wa yu'addu min ashari ulama ila arabiyya fil basra ana kirga sa a cikin ɗaya daga cikin manyan malaman larabci a basra kama ishtahara bil qira'ati wa ma'rifati lahajati wa ayyam al arab kamar yadda ya shahara da qira'a da waccan kira'a tashi wanda ya zazzaba abubuwa masu kyau ya hada kira'arsa sannan kuma yake cewa ina da wasu wujuhu da na sani da ba dan cewa ba a riwaya kira'a ba sai ainihin wato da nasi da na karanta da wani abu da ya ban sha'awa kuma kira'arsa mai kyau ce hasali ma zahabi ya ba da labari cewa akwai mutum mai suna shuja ibnu abi nasrin wanda ya ce mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa'aratu alaihi ashiya min qira'ati abi amrin fama radda alayya illa harfain na gabatar da wannan qira'a ta abu amrin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farki bi tun kuɗi komai ba sai kalmomi guda biyu ɗaya daga cikin su shine fadin sa manan sakh min ayatin aw nunsiha abu amr ya kasance yana karantawa da manan sakh min ayatin aw nansa'aha da alhamza to wannan aka ce mafarkin manzo Allah sai tamba bai so wannan riwaya ba haka Sufyan dan Uyayna shi ma ya mafarkin cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farki sike ce mishi ya rasulullahi qad ikhtalafat alayya alqira'atu fa bi qira'ati man ta'amurni ya manzon Allah qira'o'i sun saba kala daban-daban tawa kake so in bi tawa ka bani umarnin bi sai annabi ya ce mishi ya ce mishi ikra bi qira'ati abi amr ibn al-ala kaje kai karatu da qira'ar abu amr ibn al-ala wannan ba wai an ce hujja bane amma isti'nasi ne abu alama ce ta bushara bushara ta gaskiya to haka ya kasance yana da hikima da maganganu masu daɗi a harshen sa irin faɗin sa da yake cewa kun min al-karimi ala hadarin idza ahantahu wa min al-la'ini ala wa min al-la'ini idza akramtahu wa min al-aqili idza ajrahtahu wa min al-ahmaqi idza mazahtahu wa min al-fajiri idza ashartahu wa laysa min al-adabi an tujiba man la yas'aluk aw tas'ala man la yujibak aw tuhaddisa man la yansut lak yana cikin tarihu dimashq yake cewa yana daga cikin ji tsoron ihdar katirci al-karim mutumin kirki idza ahantahu wanka masa wulakanci walla'im da dan banza idan a karanta wanka girmama shi wal aqil ka dorti mai hankali za a jirahtahu idan ka matsa mishi ka kura hakurin sa wa min al ahmaq ka tsoraci wawa idan ma zahtahu in kana mishi raha da wasa da dariya wa min al fajir haka mutumin banza ka tsorace shi za a shatta in kana rayuwa da shi yace walaysa min al adabi baya daga cikin hankali ko tunani an tujiba man la yasal ana tambayar wanda baka kana ba da amsa baka yaka tambaya ba kaɗi ba a tambaye ka ba shi gashara ba sharun bai cikin hankali aw tas'ala man la yujiba kuka dinga magana da wanda bai kula ka aw la yansitulaka ko kuma wanda baya sauraron ka duk wani sa daga cikin maganar shi na hikima Allah ya gafarta mishi akwai wata kissa da aka kawo anan bar mu cike da ita da yake cewa a Oke gafa na yace وكان من أشهر علماء العربية في البصرة وكان اشتهر وكما اشتهر بالقراءة ومعرفة اللهجات وأيام العرب وقد تصدر للإفادة مدة يرونا تأون شكرو ينا كرنت هذا القرآن ينا فإن هذا متاني علم إلي دبن دبن واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم يا شهر da fasaha da gaskiya da fadin ilimi da tawalu kuma da hul farzaq bi qawlihi mawakin nan farzaq ya rabe shi yake cewa ma ziltu ugliqu abwaban aftahuha hatta ataitu aba amr ibn aba amr ibn ammari ban gushe ba ina bude wannan kofa in kulle in je gun wannan malami in ga bai burge ni ba in je gun wannan in tafi in ba wannan yace hatta har sai da na zo a taitu har na iso kan aba amr ibn ammar daga nan ban ƙara kulla ta kofa ba sai na zauna wama annahu kana kafiran aishna bil qiyas ya kasance yana kulawa sosai da qiyasi amma kuma baya ga haka ya kasance ila annahu kana akthara min ghairihi tasliman lil arab sai dai yafi sauran basariyawa sallama wa larabawa yake musa musu abuwar tiyahan lima yashuddu an qiyasi da kuma natsuwa hankalin shi ya kwanta ko da wani abu ya saba wa kiyasinsa damuwarsa kaɗan ce ba ta kai irin damuwar saura ba sauran cikin basariyawa hina ya faru bi shahidin idan ya samu shahidi ya hadihi ila shay'in jadid wanda zai gwada mashi wani shahidin zai nuna mashi wato wata sabuwar fa'ida ko wani sabon ilimi to zaka ga bai da wato irin taurin kan da muka ji cewa basarawa suna da shi basarawa suna da taurin kai wajen abin nan kin kin canza maganar su sai dai shi abin ya canza shi sai dai shi wato abin nan a canza shi shi shi shi kalmar da suka samu su ce ita shazza ce ko wani abu amma ba dai su yi duk canza ka'idar su ba to shi bai da wannan yana da dan muruna ba irin tasu ba waruwa annahu anhu annahu kana yaqul arwayto da gare shi cewa yana cewa kuntu hariban min al-hajjaj hajjaj ibn yusuf wannan mugun nan abin da ya faru abu amr ibn al-ala yazo yana karanta al-qur'ani sai hajjaj ya kishi yana karantawa falamma fasala talut bil junud qala inna allaha mubtaliikum bi narin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan haka ne wannan shine kira mashhuriya ko amma kaga nafi'u da ibn kasir da shi abu amr din suna kanta illa malik tarafa gharfatan da fathun akan gainu saboda a gunsu ma'anar gharfatan shine diba da hannu diban ruwa da hannu gharfatan diban ruwa da guga to kaga abin da ya faru sun kamfata da hannayensu ne illa malik tarafa gharfa sai wanda ya kamfata da hannun shi illa malik tarafa ghurfa sai wanda ya kamfata da guga to sai suna karantawa gharfa su kuma su karantawa gurfatan suna cewa a'a gurfatan ma'anar shi illa man tarafa kaffan min ma'in shine gurfa kaffan min ma'in to wannan sabani ne na lahaja kuma dukan suna da tabbaci a cikin yare to kai hajjaju da kaji ya karanta zarfatan sai ka ce baka yadda ba kuma sai ya kawo maka shaida daga wakan larabawa ta tabbatar da halascin wannan ba ka ba za ka kashe shi da haka abu amr bin ala ya shiga cikin dimuwa da tashin hankali ya dinga gudu yana shiga can yana fita can yana shiga ƙauyuka yana neman ina zai samu wanda zai bashi shaida akan wannan matsalar da da ya zo sai ya gamu da wani ya ce ya kana ya shi wa alayya babtu kalimatu farja ko furja hal hiya bil fati aw bil dammi fa samitu qailan yaqulu wato yana da wani baiti baitin na abu salt ne ibn abu salt mawaƙin na jahiliya yake cewa a cikin kasida doguwa da yake cewa rubbama takrahun nufusi min al'amri lahu furjatun ka hallil iqal ko lahu farjatun ne shi kuma nan furja da farja idan aka ce furja zai zama rami a jikin wato rami ma'anawi farja shi kuma rami wanda ake gani kama a jikin kaya ko a jikin bango ko a jikin wani abu to sai ya kasa tabbatar da wanne ne farja ce ko furja hagan ya samu malik tarab gurfa da yake da furja gharfa mazanin shi da farja to yana so ya ji zai samu wanda zai fada mishi da farja din nan to an ga ga an yi kuskure wajen bugun da muka yi wa littafin nan Allah ya gafarta mana sai aka kawo shi da riwaya furja ya kamata bayan da riwaya farja cewa yace yana jin wannan bidan milfa'i wai sai juni ya karanta bidan milfa kamata ya ce wani ya karanta bi fathil fa sun makala ya ce ala innahu qad mata hajjaj wai ji wani ba kauye ya karanta wannan wajen ya karanta shi da lahu farjatun ka hallil iqal yana da wani rami kamar ramin da ke jikin madaurin da baibayi wannan ramin da ake hukin din abin nan din igiyar to kaga zai zama farja kenan sai aka karanta mashi shi a haka sai kuma aka ce kuma shi mai wakan yace kuma hajjaju ya mutu yace abu amr sai yake cewa fa ma adri bi ayyihi ma kuntu ashaddu farhan na kasa gane wai akan me nake farin ciki akan samun wannan sabon ilimin nake farin ciki koko akan hajjaju wanne ne farin cikin da na fi a duniya tsakanin guda biyun nan labarin mutuwar wannan maki wanda ya sa ni gaba yana nema ya kashe ni koko samun wannan fa'ida daga bakin wannan mutumin ƙauye ba tare da naje na sha wahala na bi shi ko na biya shi ba za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wai da muka saba abin da muka faɗa dai Allah ubangiji ba mu lada ya ba mu kuma dama aiki da shi mu da ku masu saurare abin da ke kuskure da tuntube da karancin ilimi da rashin iyawa ya Allah ka gafarta mana Allah kuma ka ba mu dama mu gyara ko wasu su gyara mana Allah ka sa mu cika da imani Allah ka gyara mana kasan mu da iyalan mu da rayuwar mu ka sa mu gama lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh